والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الابتدائية تاليف علي الجارم ومصطفى حميد رحمهم الله تبارك وتعالى tunda mun fara da wannan ya kamata mu yi abin nan gobe sai mu idan insha Allah ta'ala za mu tashi daga shafi na goma sha biyu تمرين أول اقرأ الجمل الآتية وبين الأسماء التي تدل على أشخاص ككرنت جملولي ما سدوا كفتد سوناي ولن دسكي غدا سوناي متاني والتي تدل على حيوان لكم ولن دسكي غدا سوناي دبوبي والتي تدل على نبات ولن دسكي غدا سوناي نتسري والتي تدل على جماد da waɗanda suke gwada sunaye na concrete abubuwa na farko faridun ya jiri fi share farid yana gudu akan hanya akan kwalta farid ayyuna min al-ism eh min al-ashkhas aw ismu shakhsin yajri fi share ashari ayyuna min al-ism من أنواع الجمال علي يركب الحمار علي علي ينا هوان جاكي ينا كان جاكي علي اسم شخص الحمار اسم حيوان يحب الولد البرتقال يارو ينا سن ليمون زاكي شيني البرتقال الولد اسم شخص البرتقال اسم نبات اسم نبات اسم نبات من انواع النباتات يحترق الحطب itace yana konewa itacen da aka sashi a wuta yana konewa alhatab jama'a alkalbu yana mufil buktan kare yana bacci a cikin lambu alkalbu haiwan albutan jama'a tunda kun kawo mana shortcut mu ci gaba ya tasallaku algilmanu aljabala ya tasallaku algilmanu aljabala yara kanana suna hawan dutse irin hawan dutse yadda ake abin nan din nan eh hakin ne ko menene suke kiransa na'am algilman اسم أشخاص اسم شخص الجبل جماعة الثعلب يأكل الدجاجة بلا yana cin kaza ya ji ya sace kazan mutane yana ji asalabu addajaja albustani yajma'u al-azhara albustani mai lambu kenan mai kulawa da lambu yana tara furanni albustani al'azhara nabat iftarasa azibu kafsha iftarasa azibu kafsha kerkece ya kama rago ya kai farmaki mu rago ya kama shine iftarasa azibu kafsha yasbahu al'auladu fil bahri yara suna iyo a cikin ruwa suna iyo suna buli kenan ya al'auladu ashkaz albahar jama'a ruwa baya motsi ne ba a taba shi to concrete abu ne yes alhadidu ya zubo alannar bakin karfe yana narkewa a cikin wuta irin yayi jaja zuwa din nan alhadid jama'ad annar jama'ad almidadu fiddawati tawada a cikin kwalban tawada musamman tawada irin na da wanda ake komo ma lokacin da muka yi almajiranci tawadan mu a cikin kwalabe ne akwai wanda suka yi cikin goruna daga baya haka dai amma muna mu a kwalabe muke sannan kuma akwai ink din da ake sayo shi a kwalba irin na pen wanda ake amfani da shi da yake mafiya yawa kasashen larabawa su da wannan suke amfani yanzu kuma sai masu calligraphics su ne suke amfani da waɗannan almidadu fit dawati almidadu jama'ad addawati jama'ad tamrin sani ikra aljumal al'atiya wa mayyiz al-asma wal af'ala wal hurufa daman kun san wannan topic ya ce mana ga sunaye ga fi'ilai ga harufa saboda alkalima tanqasimu ila salasati aqsamin imma an takuna isman wa imma an takuna fi'lan wa imma an takuna harfa saboda haka waɗannan sune suke hada jumlar larabci to yanzu ana son mu fitar da ko suna ko fi'ili ko kuma harafi yaftahu muhammad albaba muhammad yana bude kofa yaftahu fi'ili nan ba sai ka ce fi'ili kaza ba domin saboda bai maka bayanin wani irin nau'in fi'ili bane muhammad ismi albaba ismi eh shine yake so ba fa'il da maf'uli ba dun ba zo wajen ba yashtari tajiru alqutna tajiri yana sayan auduga zamanin da aka yi ta noman auduga yana sai da auduga na jin a garin nan ma akwai shahararrun wurare ok akwai ƙari ok ko ni ne dai ban a su ne suka jirkita lalle kuwa lambobin idan aka dauko na hagu na sai a dauko na dama ni kuma in na dauko na kambilayi da ne domin haka ya gwada mun nawa kuma na wannan ina jin tsohon bugu ne shine asali yawwa an buga shi a wata shekara bai kawo ba yasa an aka zo amma dai ga dukkan alamu wanda ya gani wannan za a ce a dan kwana biyu in ka zo a cikin reference sai ka sa dalin sai ka sa full stop sai ka sa ta'un sai ka sa full stop shine biduni tarik inda tarik kuma sai ka faɗe shi bari mu ga na malam na malam kuma ma da aka yi irin na sakalun yanzu ne don an masa wasali haka kuma eh saboda haka na malam an buga 2019 2019 aka buga wannan mu ga naka 2019 aka buga wannan ma dai na ga alaman ya dan jijiki ki kuma an buga shi 2014 2014 yana gan kaban nawa ya girmina ku wanda ya girmina mu shine kaman wannan kaman wannan amma nan ni na ganin gadon sa kai ne wannan dai kan gaskiya da dukkan alamu ina ganin gadon sa kai ko a cikin gadon wani aka yi gwanjonsa ka samu kasa eh to lallai ban san yaya za mu yi na ka da na malam da ya ne ko? na malam ne kawai haka a ina malam ne guda ɗaiɗai ne damar a wancan ma daga karanta a nan iftara ta yi a gabarin asa'alabu maimakon iftara ta sai daga baya aka kawo wani malamin da wajen naka ya yi lallai ya guda suke bambanci bambanci ai ma asa'alabu yanzu ka ganawa ma tsakanin lalle da mutum akwai akwai jumla guda daya gaskiya naka ina ganin sun dan abin nan 2019 2019 bai wuce shekara biyar ba kenan da bugawa eh sun dan caccanza shi haka kuma ina kyauta zaton masu littafin ma dukkan su sun mutu eh idan mutum ya rubuta littafi in ba shi ya canza abinsa ba ba a canza masa sai dai wanda ya zo sai ya ce to editing by so so so so sai rubuta shekara Eh, amma tun da malam tsohon hannu ne shi nasa zai iya ganewa amma ka ga ɗan koyo sai ya rikice Mm. na'am yashtari attajiru alkutna mawadaci yana sayan auduga yashtari attajir alkutun ismun yazra'u alfallahu alqasaba manomi yana shuka rake alqasaba to mu dauka rake sai dai suna kiransa kasabu sukar eh in baka sa masa wannan ba za a ce itace kawai yazra'u failun alfallahu ismun alqasabu ismun yaqra'u sa'idun alkitaba yaqra'u sa'idun alkitaba sa'id yana karanta littafi naka kuma
ya tsirau din ya fara ya yi ya tsirau
da ya juya lalle ya juya shi wannan kuma sai da ya ce ya zara ya ce ya karau ya karau sa'idun alkitaba sa'id yana karanta littafi ya kara sa'id alkitab ya dukulul hawa fil hujura iska yana shiga cikin ɗaki ya dukulu alhawa fi har nan ne muka samu har alhujura Eh, haka ne asamaru ya tasaqatu alal ardi Ya'yan itace yana fadowa akan kasa kamar misali a ce mangoro ko dabino ko gwaiba ko kuma wani abu kamar wannan asamaru ismun ya tasaqatu fi'lun ala harfun al ardi ismun الثور يحرس الأرض بجمي ينهول كسا الثور اسم يحرس فعل الحر الأرض اسم تصنع الأحذية من الجلد أنا كيرتا كلمة دقفاتا تصنع الأحذية اسم من الجلد اسم العصفور يجرد على الشجرة tsuntsu yana kuka a bisa bishiya amma kukan tsuntsu na waka saboda su sun dauka kukan tsuntsu na waka ne ba za ka ce al'usuru yabki ba idan tsuntsun yana kuka akwai hawaye ne to ai yabki shine akwai hawaye yugarridu kuma shi in kuka yake kai kuma zaka ji kana jin daɗi zama saboda ya kwarai musamman irin albulbul ɗin nan ko kanari haka kai ko kurciya ce a ce kullum kana jin kurciya a windon ka da su ba to za ka ji yana abin nan saboda kukan irin waɗannan tsuntsaye yana kiransa yugar rido amma banda kukan mujiya ok anyway shine bum wal buma al usuru ismun yugarridu fa'ilun ala harfun ash-shajara yadhhabu al-ummalu ila al-masna'i ma'aikata suna tafiya masana'anta masu tafiya aikin kamfani sune ba ma'aikatan gwamnati ba masu tafiya aiki sai rana ta yi ya zahabu felin al'ammalu ismun ila harfin almasna ismun tamrin salis iti bi hamsi jumalin mabdu'a bi asma ta dullu ala ashkhas muna so ka kawo jumloli guda biyar waɗanda aka fara su da sunayen mutane muhammad yashabu ila almasjidi ائت بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على حيوان ككاو sunaye jumloli guda biyar wanda kowanne yakan kare da sunan da yake gwada dabba sai ka kawo na'am sai ka ce addabu'u ya akulu alkharufa addabu'u shine kura ya akulu alkharufa tana cin abin nan tunkiya wannan nakan kawo daidai ne domin kafin abin nan za mu zo mu yi akwai ainihin asamin din da nake so mu yi iti bi khamsi jumalin tabtadi'u kullu wahidatin minha bismin yadullu ala haywan ka kawo jumloli guda biyar kowanne kan fara da sunan dabba to sai ka ce me albumatu tushawwishu ala nas albumatu mujiya tana damin mutane tushawwishu ala nas ورابعا ائت بخمس جمل تنتهي كل واحدة منها باسم يدل على نبات كاكاو سونا guda biyar wanda kowanne kan kare da ainihin sunan tsiro eh to alwaladu yaqulu tamra eh at-tamra misali yaro yana cin dabino saboda in ka yi ka shiga nan ka shiga nan to ga dukan alamu ka fara yi larabci kenan amma in kai tagumi ka yi awoyi ba ka yi fito da sauranka shi yasa ya ce biyar biyar to yanzu kaga biyar biyar in ka hala wajen nawa kenan guda ashirin in dai har za ka zauna kawo jimloli guda ashirin a to kwarai saboda haka mutum ya koma gida sai ya je ya zauna a kofan gidansa iskan nan tana kaɗawa ko kuma amarya ta taya shi to aftara sa'imu ma za aftara bihi aftara bi tamri au aftara bi farfesu na'am tamrin rabe na farko iti bi kamsi jumalin yabtadi'u kullum minha bi fi'lin ka kawo jumloli guda biyar kowanne yana farawa da fi'ili sai ka ce me yazhabu muhammad إلى المدرسة أو يذهب علي كذا كو يفعل فعل دي أكتن إيت بخمس جمل يتوسط كل منها فعل wannan kuma ana son ka kawo jumlan da tsakiya eh wato a tsakiyansa ne fi'ili wannan fa jujjuyawan da yake akwai abin da yake kawai an saba da shi haka ne amma daga baya zai zo ya faɗa mana ka'ida eh to sai ka ce me aha to ai wannan yayi eh ya qara'ul kitaba muhammad kaga taqaddama al-fa'il ala al-fi'l thumma ta'akkara al-maf'ul an al-fa'il ita bi khamsi jumalin yabtadi kullu minha bi harf tofa ka kawo mana jumloli guda biyar kowanne zai fara da harafi eh sai ka ce min al-madrasati raja'tu ko min al-masjidi ataitu misali don an juya ne ya zama jaru wa majurur shubha jumla kaman kabaru mubtada ya koma a matsayin mubtada wannan sai mun je abin nan annahul wadi
fil masjidi harara
wa fil masjidi harara yanzu akwai da amma ga fanka nan na dukan ka eh fil masjidi harara na'am amma na ce gafanka ya ce da cikin masallaci akwai zafi na ce to gafanka nan a sama ga windo gafankan liman ga kofar liman na'am an gane na'am ita bi kamsi jumalin yaftadi kullum min habi harfin mun yi wannan ko ita bi kamsi jumal yaftadi yaftadi jumalin yatawaffatu kullum min ha harfin wannan shi kuma harafi a tsakiya ake so na'am ya tsakiya eto al'ilmu fil kitabi al'ilmu fi ya tawassatu fil kitabi alfulusu fi kudi yana aljihu ba sa magana misali kenan to ko da ke haram ma yana so ya kawo mana wani wani misali daban ma za alama za ko na mantar da kai ne tun da da lokacin da ana barka kaka wani kuma sai na ko kuma za ka iya ce ma to ga wani alaran ma ok to alama za ok to dama dama alkitabu dama dama alkitabu alal ardi wal jawalu alal kitabi eh nace masa dama dama ya ce littafi yana ƙasa shi kuma ya ɗauki wayansa ya lura kan littafi ko ba gaba eh na'am eh tamrin khamis ايتي بخمس جمل كل منها كل واحدة منها مركبة من اسمين ليس غيره كاكاو جملولي guda biyar kowace an hada jumla din da sunaye guda biyu misali eh in ana irin wannan lokaci ko misalin baya zaka iya daukowa dun mu wuce eh albustanu jamilu ismun wa ismun ائت بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسم وفعل ليس غير كاكاو جملولي guda biyar kowace ta kunshi suna da fi'ili aha bare alaran ma ya jilisu alaran ma yana zaune in an ji rubuta alaran man ne kuma ya ce alqari aw alhafiz ائت بخمس جمل كل واحدة منها مركبة من اسم وفعل وحرف kun san malaman nan da yake tsofin malamai ne suna da experience a hankali a hankali suke bin mutum dama inda ake so a fada ka kawo jumla da fi'ili da ismi da harafi duka misali eh lalle an samu fi'ili da ismi da haka ne a sake kara mana guda daya wani talan a samu wani ladani ya kawo mana guda daya ko agaji ko dan bayan fage wani eh amma da so kenan mala ya saita tamrin sadis aljumal al'atiya ya taji kullum minha ila ismin fada al'ismin al-munasab fil makanil khali tofa kowace jumla tana bukata akwai inda aka share ka kawo abin da aka share al'usfuru masjunun fi tsuntsu yana cikin an kejance shi a cikin eh الأصول مسجون في كيجي فينا في القفص فينا كيجي كيجي يقرأ محمد محمد ينا كرنتا الكتاب القرآن النحو ينا كرنتا النحو الحصان يجر eh doki doki yana jan eh asayyara albakara al'ajala shine amalanke al'ajala malam ma ya manta ni shi yasa ya yunkuro zai abin al'ajala saboda mala yayi yayi littafin na haudin na ina jin tun kafin a haife ni ko tun kafin yi wayo 19 nawa ne lokacin da kai haya islami 1980 ko 90 wai wai wai wai 1970 wani abu eh to kaga 1970 wani abu lokacin yana a primary school kenan 70 73 to 78 78 na gama firamare na ganin 78 amman 78 hakan na 78 a 78 83 ina ganin 83 ok wayo wayo wayo wana firamare school eh wannan tadi da yawan ku ya fi karfin ku eh الفأرة تخاف من من القط wato ɓera tana tsoron alfaratu bera da larabci mace ce amma da hausa namiji ne Eh, bera yana tsoron kule Eh, beran da ko amma banda na yanzu tun da yanzu kan kule ma tana kwance bera zai zai wuce gabanta ko yunkuri babu Ina jin yadda duk mutane suka zama lalata haka ma kaman kulayun suka zama malalata tabidu tana kwai dajjala eh addajaja to a canza mana mu'amala a samu wata kalma tabidu alfa'aratu ko zan ana koyon larabci haka ne tabidu alfa'aratu bera yana yin kwai sai ka fassara ya ce an yi bera na kwai kuwa a baya abin da amma dai ka samu abin ne to larabci shaka ake yin sa saboda wani lokaci kwafsa kawai za ka yi in kana sauri zai ka wuce Eh, na'am yuti'u sai a ce dashi dashi dashi abahu yana biyayya babansa wa kenan Mm. yashtaddu yana tsananta fi saifi a lokacin bazara me yake tsananta alharu shine zafin rana yasbahu samaku fi kifi yana iyo a cikin alma sai ba aljumalul atiya jumloli masu zuwa ya hataju kullum minha ila fi'lin kowanne shi fi'il yake nema fada'il fi'il almunasab fil makanil khali ka sanya fi'ilin da ya dace a inda babu komai alhisanu ash-sha'ira doki da acca ya akulu yana yana cin ash-sha'ira eh kun san doki yana cin dawa amma yanzu mutane ne suke neman dawa masu ci ya abun nan warai da gaske amma da ai yana ɗaya daga cikin abincin da ake bada doki dawa in aka ɗauko adami sai a cire abin nan ɗin tsakiyan kawai ake cirewa in aka cire aka sa masa cinyewa yake wannan shi ake kiransa aljawa dokin da aka bashi abincin dawa bisa tsari idan ya girma ya bunƙasa shi ake kiransa aljawa na'am zan muna tafiya da menene da adabi at-sauru bijimi al-ajalata amalanke ya jurru yana ja kun gani ya jurru din nan yana ja kenan na uku kuma mahmud al-gusna mahmud da reshe yaqta'u yakta'u mahmud al-gusna yana yanke shi eh in zaka gyara shi kuma ka kawo harafi ya zai zama yajlisu mahmud al-gusni yata'allaqu mahmud bil-gusni at-tabibu likita al-marid mara lafiya at-tabibu to yayi ubban alaran ba ya hasu alfahas shi ne bincike irin na likita in ka ce yanzuru to yayi abin nan amma yurayi to wannan sai dai a ce almumarrit kenan almaridu marar lafiya ashifa'a waraka almarido marar lafiya a shifa waraka fi'ili muke zuwa tsakani waje da ko ya jidu ya jidu shifa? to yana da eh? yarju yarju ko ya tulo yana nema alwaladu yaro bilkurati da kwallo yalabu wannan wajen arhani kowa ma ya sa balki sai na bakwai annajaru baban kafinta da kofa eh yasna'u yasna'u annajaru baba alkhadimu mai hidima annafiza window
يغلق يفتح يفتح eh alkadimu yughliqu an-nafiza yaftahu an-nafiza yuslihu an-nafiza wato yana gyara window ko yana bude window ko yana rufe window al-khadim sai ja al-jumal al-atiya ya taju kullu minha ila harfin fada'il harf al-munasab fil makan al-khali wannan shi kuma harafi yake nema to ka kawo mana harafin da ya dace yazbahu al-gulamu yaro yana iyo annahar a cikin korama fin nahari yazhabu tilmizu dan makaranta yana tafiya almadrasa makaranta ilal madrasa qafatul alhabla na yanke igiya as-sikina wuka bisikini da wuka bisikini da wuka yaudul garibu bako yana dawowa baladihi garinsu ila baladihi zuwa garinsu nama tiflu lissafin ya rikice ko nama tiflu yaro karami ya yi bacci a sarira gado ala sariri a bisa gado yardal muallim malami yana yadda da at-tilmizal mu'addab da dan makaranta mai ladabi eh bitilmizil mu'addabi bitilmizil mu'addab tamrin sabit kawin khamsa jumalin ka kawo jumloli guda biyar bi haisu takunu kullu jumla ta inda kowace jumla min ha za ta kasance murakkaba min ismaini sunaye guda biyu wannan mun yi irin sa can baya kawin khamsa jumalin bi haisu takunu kullu jumla minha murakkaba min ismaini wa fi'ilaini sunaye guda biyu da fi'ili shine bamu kawo ba me zamu ce misali sunaye biyu fi'ili guda daya
المعلم يدرس الطلاب يفكر التلميذ في المسألة نعم يفكر التلميذ في المثال saboda haka التلميذ اسم المثال اسم يفكر yana tunani nace dalibi yana tunanin amsa yana tunanin misali eh wani lokaci ku ringa fassarawa da yadda muke eh ina ce ka kawo misali sai ka ce mala ya zauna ya mike kafa ai malan ismi ne kafa ma ismi ne mikewa shine fi'ili to ka kawo da larabci يختلس المعلم ko ka ce liman yana yana sanye da da medical glass liman yana sanye da medical glass to da ba haka ne okay na uku kawwin khamsa jumalin tashtamilu kullu jumla minha ala al-anwa'i thalatha lil kalima bisa nau'o'i guda uku already ma mun kawo wa zai sake kawo mana da fi'ili da ismi da har
يدرس المعلم الكتابة mhm لا لا
okay to ka kara ki eh to idan mutum ya je ya zauna ya yi waɗannan abubuwa in dai ka gane ismi ka gane fi'ili ka gane harafi to daru- darussan da zamu yi a gaba insha Allah ta'ala mutum zai gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk